mai daki da ciyawa ko mai daki da da fata sai ka same shi alqur'ani yanzu yake ta karantawa to Allah ya rantse zai taimaka ya kuma taimaka ina kuma taimakawa to kamar yadda yace ala nasrihim laqadirun a can nan kuma yace an wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun don mai iko shi yake yin komai abinda kake zato yayi ka masa har ya wuce wanda baka zaton ma kai dai ka rike mutane da riko na kirki idan sun maka abin haushi ka daure wata rana Allah ya samu a cikinsu.
ومن كفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون wanda aka ce an ɗebi takaddun ayyukansa marasa kyau an ɗora a sikeli nauyinsu sai rinjaye na kyawawan ayyukansa to irin waɗannan ubangiji ce faula ka waɗannan allazina khasiru an su ne waɗanda suka taɓar da rawukansu wato suka cuci kansu su hole da daddare da daddare suna gurin kallo har bacci ya kama su ana rawa ana kiɗa ana shaye-shaye da daddare aikinsu kenan da rana kuma suna can wajen cutar bayan Allah a kasuwa ne a ma'aikata ne a ko wajen sana'a ne da daddare aikin kaba'ira da rana aikin kaba'ira amma suna sallah suna azumi suna komai to irin su idan an je lahira za a ga an ɗora ayyukansu munanan sirrin da ya kyawawa domin su mushrikai waɗanda ba sa sallah ba sa azumi kafirai su ba a musu wani hisabi kamar yadda annabawa da waliyan Allah ba a musu hisabi da shahidai kasan da shahidai da annaba da salihan bayan Allah ba a tora aikin su akan su keli zamanin da za a yi hisabi sai a zaunar da su a ƙarƙashin gadon al'arshi sai kawai an gama wa jama'a hisabi a ce to a kai waɗancan aljannar su tukuna sana'a zuwa kai ta sauran musulmi a kai su tasu to haka su kuma musulmi waɗanda suka yi aikin kaba'ira mai yawan gaske su ma haka za a ɗora kyakkyawan akan mummunan to idan mummunan akan sikeli a gani idan kuma aka ɗora mummunan akan sikeli shi ma a gani idan mummunan ya rijaye kyakkyawan Allah ya ce to waɗannan ba wanda ya cuce su su ne suka taɓar da kansu fahim fi jahannama waɗannan kam in an gama hisabi wutar jahannama za a kai su sannan in an sa sa wata jahannama khaliduna sun dawwama kenan Allah ya kiyaye mana
تلفع وجوههم النار وهم فيها خالدون
تلفع وجوههم النار idan an sa su a wuta wuta na balbali tana cinye fuskar su ta rukuha tana kone fuskar wan biya kalihuna sannan kuma aljanna a cikin wutar idan ka gansu komai sanin da kai musu ba za ka shaida su ba domin kalihuna wato an nannaɗe musu fatar bakinsu idan za a yi kai mutum wuta dama sai Allah ya masa girman kauri kamar misalin idan zaka in ya tsaya buɗe zaka kewaya shi kamar yadda zaka kewaye bishiya sai ka kwana uku dare da rana kana tafiya kaurin dan wuta guda ɗaya kenan sannan bayan hakan an saka shi a wuta za a tuɓe duk kayansa gaba ɗaya sa masa na wuta ɗin idan an sa masa na wuta sai a kama fatar bakinsa wato fatar bakin idan an kama sai a naɗe ta idan an naɗe ta wato te sama sannan kuma sai a naɗo fatar bakinsa ta kasa kuma tehu ƙasa kaga ba za ka iya shaida shi kenan ba Allahu akbar wato shine yace farkaluhu in naɗe fatar bakin nan yushammaru shafaqata ulya sai a nan naɗe fatar baki maɗaukakiya ta sama wastir ha'ul sufula sannan a saki fatar baki ta ƙasa ta ƙasa limawara da saboda abin da ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annahu yadda al'amarin yakan kasance wa 'yan wuta ta taƙallasu shafatahun ulya wato akan nan naɗe fatar bakin sama hatta ta buluga wasɗara asihi har wannan fatar in ta sama sai ta kai tsakiyar kan mutum kaji fatar baki leɓen sama leɓen sama an naɗe shi an rataye shi an kafe shi akan akan tsakar kan mutum haƙoran nan in ka gansu kowane haƙori da ya fi saɓi ɗaya tsawonsa Allah ya kiyaye mana Allah abin tsoro idan kuka lura wallahi abin da Allah ya sa har zai wa bawansa azaba laifin nan ba ɗan kankani ba ne tsananin rahamar Allah dama da Ubangiji ya lai mafuzu abinda mala'ika kalamu aka ce ya rubuta na farkonsa rahamati sabaqat gadabi wannan ya fara rubuta cewa rahamata ta riga azabata amma duk da wannan dan adam saboda ibilin na rudan ya dinga aiki a iya shekarunsu har a jiya auna a samu sharrinsa ya fi yawa wallahi shaidan wato ba karamin sharri ne da shi ba inna shaitana lakum aduwwun fatakhiduhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id shaitan mukiyin mu ne mu rike shi a muki mu kiyaye shi duk abin da kaga ya nema na na rudi kiran mu yake dan tashin alkiyama ya zo ya haɗu da jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam bani adam su shiga wuta amma bai taɓa yi wa mutum shawara abin kirki ko kuma ya tura shi gurin kirki ba ku ji wannan irin azaba wato banda ana cikin wuta kaurin shekara uku na kaurin mutum sannan leban sama an ɗaga shi sama an kafe a tsakiyar kai sannan haƙori ya yi gayyau ga yau na ƙasa kuma wato fatan leban ƙasa ita kuma an yi ƙasa da ita a ta tabluga suratahu wato ita kuma fatan leban ƙasa an jawo ta ta sauka akan cibiyar mutum kasa wannan mutum ba shi da daɗin kallo haƙoran nan kowane ɗaya ka dubi girman mai kaurin mai kaurin tafiyar kwana uku nawa za ka ga haƙoran guda ɗari nawa ne a ciki kowane tsawon guda ɗaya ya wuce saɓi guda gashi nan Allah ya kiyaye mu da azaba me kace ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون bayan wannan azaba da ake musu in sun yi kuka sun yi kuka Allahu akbar. Wato za su yi kuka a cikin wutar bayan ana musu azaba shine aka ce wato bi kadarin duniya marataini sai suna wayo maliku wayo maliku ka ce da Allah ya tsaye mana rangwamen wannan azaba wato sai sun shekara na Allah ba su daɗe ba misalin shekara dubu bakwai la'alla aka ce sai sun shekara isna ashar alfa sanatin wato shekara dubu goma sha biyu suna kuka ba wanda yake da su komai saboda azaba wakila salasu alfa sanatin wasu tuna wato an ce la'alla ma sai sun shekara dubu dubu har gida ɗari uku da shekara wato sittin to idan sun shekara dubu uku wato da sittin din nan a zamanin ne ubangiji subhanahu wata'ala sai ya tambayi maliku ya ce maliku ya ce ice labbaika ice mutanen nan da suke kuka me ya dame su ne sai ce ubangiji sun ce suna jin yunwa suna jin ishirwa sai ce to a ba su ruwa idan aka ɗauko ruwan nan za a ba su wa in yastaghi su yughasu bima'in kalmuhul yashul wujuha ruwa ne kamar an narka azurfa ta nulku za a ɗauko yana zaɓarɓala a ba su a ce to ga ruwan da suka tambaya idan an ba su tulurin in ya taɓa fuskar su fatar idan da idan da komai ya zube a ƙasa don kuna sannan idan sun su sa wato ya tajarra'uhu wa la yakadu yusihu wa yatihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit dan wuta ya ɗauka zai yatajarra'uhu yana kwarkwada yana ja amma wala ya kadu su ba da ikon ruwan kuma ya shiga saboda azabar mutum magagin mutuwa da azaba su kama shi mutuwa an riga an kashe ta ita ma babu ita sai dai azaba mutum ya magagi dan azaba kamar zai mutu sai wani ruwan kuma sai tsinke daga cikin abin da yake ya sai fada ciki idan ya fada ciki ya hada da hanjinsa da hantarsa da komai sai zubar da su a kasa saboda kuna sai a sake ɗebo waɗannan kayan cikin a mayar a bakinsu su shige cikinsu su zaman su sai su ce wayo Allah yunwa yunwa akwai zazar kura tana nan wata kaya mai kayoyi haka wacce take yi na bakin karfe na wuta Allah ya ta sai ce ubangiji ce a basu wannan abincin idan an ɗauko a ba yan wuta kowanne a bashi ya saka a baka ya soma haɗiya ya soma haɗiya idan ya shiga ya wuce wuya rabin sai ya wuce wuya sai sauran kuma sai su furfuto ta tsakanin wuya su kato kato idan an jawo sama su ji kamar za a cire kansu in an ja kasa kuma su ji kamar za a cire cikinsu an yi wa'azi an gaji an yi wa'azi a masallaci an yi wa'azi a masallatai an yi a unguwa ba inda ba a gaya bayan Allah Allah ya ce a yi kaza Allah ya ce a bar kaza sun ki shedan da nasara sun haɗu kan mutane sun danne shedan na yi nasara yana yi shedan na yi nasara yana yi to idan mutum zai iya daure wannan abu to shikenan gashi ga Allah ka gani to zamanin da aka ba su wannan abin su ma suka yi kokarin su haɗiya yaki suka yi kokarin su cire yaki ubangiji ce da maliku a cire musu idan an cire zamanin nan wato sai su kuma koma wuta kuma su kama kuka bayan kadiru raja'uhum cewa kuma za a fidda su daga wuta ko su samu wani abu mai daɗi a zamanin nan sun fidda rai kuma to sai ubangiji ya musu bayani kuma ya ce me قالوا ربنا علينا غلبت علينا كسوتنا وكنا قوما ضالين
Allahu akbar sannan kuma sai ce ubangiji uhum. alam ta kuna ayati sai ubangiji ya ce musu ashe yanzu ayati ayoyin alkur'ani da na aika annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yi muku bayanin halal da haram alam ta kun tutula alaikum ashe bata kasance ana karanta muku ba yanzu ba a je an karanta muku alkur'ani a ƙasarku ko a garinku ko a gidanku ba baka taɓa jin wa'azin alkur'ani ba ba ku ji ba 'yan wuta to hawuzuna biha ana ba ku tsoro da barin saba wa Allah ana karanta muku alkur'ani fa kuntum biha tukazzibuna kuka rayu kuna masu cewa ahab ai wanda wanda ya mutu shikenan tashi alkiyama ya zo masa ba wani tashi alkiyama kuna abin da kuka ga dama kuna cewa Allah ba wanda ya san dan wuta sai Allah ba wanda ya san dan aljanna sai Allah ai an bayyana muku dan aljanna an bayyana muku an bayyana muku kuma dan wuta ga abin da mutum zai aikata a rayuwarsa ya zama dan aljanna ga abin da zai aikata ya zama dan wuta duk an bayyana muku me yasa kuka karyata ba ku yi wannan abin ba kalu sai su ce sai su ce su yan wuta su amsa rabbana babu shakka an karanta mana alkur'ani mun ji karatun mun kuma fahimta amma shikiwatuna wato halinsu na tsiya wato rashin arzikinsu kasancewa su ba mutanen kirki ba shine galabar alaina wannan abin ita ta rinjaye su sai ce halin tsiyarsu da rashin arzikinsu da Allah ya rubuta su ba 'yan aljanna ba ne shine ya sa wannan abin ta rinjaye su wa kunna qauma dallina har muka rayu muka kasance mutane ne waɗanda suka bace suka bar shiriya suka bar shiriya to saboda haka jama'a mu kama shiriya da kyau wato abin da za mu mu yi kokari tunda Allah ya taimaki mu musulmi sun yawanta a duniya kuma alkur'ani an fahimce shi a yi mujahada sannan kuma a yi riyada musulmi yara ƙanana a tura su a musulunci kuma su horo horo wanda yake na haƙuri da horo na ibada idan suka hori suka taso zuwa gaba ko da na yanzu wato cewan zamani da, da, da tunanin 'yan mulkin mallaka da suka zo suka har yanzu suna tare da mutane to fa idan aka samu tsayayyen gaske 'yan mulkin mallaka ba yadda za su yi su domin dama ba su rayu tare da su ba ba sa yawo ƙasarsu ba sa komai da su su Allah suka sa a gaba da alkur'ani dole su ma su kyale su akan yadda za su ba za su zo sai za su cinye su ba wannan ba zai yiwu ba sai an tsaya tsayuwar daka mai cewa kar a yi wato yadda Allah ya ce yana faɗa masu cewa kuma sai yadda Allah ya ce haka za a yi su kuma suna faɗa to masu cewa yadda za a yi nan a hore su su hori kansu su kafu su daina tsoron komai mutuwa dai ala kulli halin za a mutu in dai mutum zai yi abu dan Allah to kare ji tsoron mutuwa kun ji fa amma dan yasir shekara sa uku amma ya dau mashi a yakin sifaini ya je a nan ya shahada mi shekara uku ya ka ganshi a wajen yaki amma ki kutsa yana kashe mutane shi kuma ana ture shi za a fidda shi ba a so domin mazala ya ce yan tawaye ne za su kashe wannan abin inda yake shiga yakin to suna tsoron kar su kashe shi amma shi ya ce al-yawma iltaqa ammaru bin nabiyyi wa sahabati yace a yau din nan ammaru dan yasir zai hadu da annabi zai hadu da sauran sahabbai abokansa su mutuwar kawai suke so idan sun je su mutu su wuce ce domin abin da yake sa tsoron mutuwa wallahi rashin imani ne duk wanda ya ji na tsoron mutuwa baya son mutuwa wallahi imaninsa ba shi da yawa amma wanda yake da ƙaƙƙarfan imani mutuwa a gurinsa ba komai bace domin kamar kai ne gidajenka guda biyu daya wannan unguwa daya waccan unguwa sai ka ce barin je wancan gidan in bar wannan menene abin haushi a nan duniya ba gida ba ce gurin huta ce lahira ita ce gurin hutawar idan ko mutum ya mutu akan hanya mai kyau wallahi ya huta da dukkan azaban lahira duk daɗin duniya in dai an kwatanta shi da lahira ba komai bane idan ba haka ba sai da na abubakar radiyallahu anhu shine babba wanda yake mai kuɗi a zamaninsa duk ƙasar muka ba mai kuɗinsa kuma yana cikin mashawarta masu ba gwamnati shawara duk abin da za a yi taro sai da shawararsa amma ran da ya musulunta ran da labari kawai ya jo na annabi sallallahu alaihi wasallama sun tafi fatauci wani fatauci da suka je wani banasare ya kira annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa bayansa wato sai ya ga tambarin musulunci ya ce wannan dalilin ko girgije yana ta tafiya ne maro wannan in wannan da ya tambaye sai ce to wannan da ka gani wannan wata rana zai bada abun mamaki da ka ganshi wani iri ne ya ce masa irin kureshawar gashi gashi bani abdulmunafi ne da ya gaya masa tarihinsa sai ce to ga hatimin annabta na a bayansa na annabta wanda Allah ya bashi gashi nan a bayansa na ba da gaskiya da kai ya Muhammad in ji tsohon ba nasaran nan a jeji yake yana ibada yace na ba da gaskiya da kai ina ma ban tsufa ba zan raye zan riski lokacin da Allah zai baka shari'a ka zo da ita da na da na dau makami na taya ka yaki da mukiyanka amma ku shirya wannan zuwa gaba akwai ban mamaki a wajensa shine nabiyin nabiyu akhiru zamani sai sai na abubakar yace masa yace masa wannan din yace yace ka lura da shi da kyau kan nan da wasu shekaru zamanin nan sai dai sai wannan ba nasaran sai ce sai ce zamanin da mutanen ka za su fidda kai daga garin ka saboda ka kawo gaskiya ka ce kuma aiki da gaskiya yace ina ma ina nan a lokacin taimaka maka to anan ne manzo Allah ya masa magana yace awa kun mukhrajiya yace yanzu mutanen za su fidda ni daga gidana daga garina yace babu shakka haka zai faru tun daga wannan rana sayyidina abubakar inda duk annabi sallallahu alaihi wasallama yake shi ko abubakar yana wajen ka gani wato in kasuwa ya je da ya dawo gun annabi zai tafi in gona ya je da ya duk inda ya je da ya dawo sai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama har aka zo kaura ta zo za su kaura fitar da aka faɗa din nan ta zo wato suka shiga kogon nan idan ba dan imani ka karfa tura mutum mutuwa wajen mutuwa yake ba miciji ne fa a kogon annabi sallallahu alaihi wasallam da aka shiga wato sai ya gaji da tafiyan nan ta rana da suka yi wato sai izo da abubakar ya zauna shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo kansa sai ya dora akan cinyoyin abubakar ya dora din nan yana huta saboda gajiya shi kuma abubakar ya jingina a jikin dutsen ashe shi abubakar inda ya jingina ɗakin miciji ya toshe wa kofa macijin nan da ya ji kuna da tunanin jikin mutum sai ya leko sai ya sa bakinsa yana lasa sai ya ji zaki-zakin jikin mutum sai ya sa haƙorarsa sai ya ciza amma annabi sallallahu alaihi wasallama yana bacci yanzu idan ba dan karfin imani tura mutum mutuwa yake ba abubakar ya gane maciji ne ya cije shi ya kusa san in maciji ya ciji mutum in dai ba magani in ba Allah ya kiyaye mutuwa zai amma saboda karfin imani mutuwa mece ce ita in dai akwai son Allah mutuwa a bakin mai take sai ki tashin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya a hankali mushe kofar macijin gumi ko da dafi suka kama shi macijin sai ya janye wannan rawanin sai abubakar ya kuma jawo rigarsa sai iyaga sai kuma cusa sai kuma janyewa to tsananin zafin dafin macijin sai abubakar ɗin gumi ya lullube shi yana zuba to zubarsa sai ya zuba a jikin manzala manzala da ya ji sanyin gumin su yi farka to jama'a yanzu ya zafi ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu itashe shi ma ya farkar da shi daga bacci yana ga wani saban Allah ne kar Allah ya masa azaba gara ya mutu akan manzala na yarda da shi shi ko ya rasa ransa manzala ya tsira duk wanda ka ji yana tsoron mutuwa wani sahabi yana kwance yana jinya yana da ɗansa shi kenan sai sai ina kuka idansa na zubar da hawaye sai ɗan nasa ya ce masa wane ya ce na'am me yasa kake kuka baba ka je yakin guri kaza ka je yakin guri kaza ka taimaki manzo Allah guri kaza ka taimaka mar guri kaza yanzu mutuwa ta sa har kai kuka yace a'a yace ba ba ba ba, ba mutuwa yake wa kuka ba kuma yace ina mai shaida maka idan na mutu kar wanda ya fargaba ina wutan na aljanna ice mutukar na mutu to kar wanda ya fargaba ina wuta ku tabbata ina aljanna domin akwai guraren da suka je da annabi ubangiji ya aiko yace duk wanda yake gurin an masa gafara dan aljanna ne shi to ya je wannan guraren ba ɗaya ce saboda haka ba mutuwa yake kuka ba yace to me kake kuka ba ba yace ka gani sahabi ne a gurin yaƙi kaza aka yi shahada sahabi na gun yaƙi kaza yace yanzu ga na daka a cikin gida kamar mace zan mutu ce banda mata waye zai zauna ya shimfiɗe akan akan tabarma a cikin ɗaki ana ana jinyar sai mutu ai sai mata ce shi bakin cikinsa da ba a gun yaƙi zai mutu ba imani idan ya imani ya yi kauri mutuwa ba komai bace ka gani intikali ne min muhallin ila gari dagawa ce daga wannan guri zuwa wancan guri mumune haka suke da mutuwa idan ba dan haka ba da ba a yakin badar ba da yakin badar ba dan rashin tsoron mutuwa ba wallahi da ba a yakin badar ba mutum ɗari uku tankari mutum dubu ishirin ba abinci ba makamai ga azumin ramadan kuma amma kuma saboda imani aka zo aka ba su rinjaye su suka yi rinjaye saboda haka jama'a mi kokari abinda Allah ya faɗa mu riƙai abinda Allah ya ce mu bari mu bari mu ba da dukkan wani kokari da muke da shi akan addinin Islama ya ɗaukaka ya rayu amma fa aikin ba ƙarami bane aikin ba ƙarami bane sai an yi da gaske to ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ‘yan wuta sun ji azaba domin a duniya ba su yi abin da Allah ya ce su yi ba ba su bar abin da Allah ya hana ba azaba ta ishe su Allah ya musu maganar ba a zo an yi karatu an muku wa'azi an gaya muku shari'a ba da kuma addini su ce an yi amma rashin arzikin su ne ya ja musu har aka sa su a wuta a lahira sai ubangiji sai su ce to ubangiji tun da dai haka ne mun zo nan mun ga kuma yadda nan take labarin da aka kai mana mun tabbatar gaskiya ne to yanzu a karjina min haka fidda mu daga cikin wutan nan fa in udna ilal mukhalafati in muka je duniya muka sake saba maka ba yadda ka aika ba ko ba yadda ka ce ba fa inna zalimuna to mun tabbata kenan mun ka cuci kanmu sai Allah ya ce me قال اخفعوا فيها ولا تكلمون sai ubangiji ya ce maliku mai kula da wuta ya ce labbaika sai ce masu sai ce musu ba da kadare duniya marrataini wato daga zamanin da suka ce rabbana ghalabat alaina shiqwatu na kunna qawma dallina din nan sai Allah ya shirye rabu da su sai an shekara misalin dubu ɗari uku sau biyu Allah bai ƙara magana da su ba dubu ɗari uku da sittin sau biyu Allah bai ce da su komai ba suna nan cikin azaba ai su ma haka suka yi a duniya duk wa'azin da za a yi wato in ka duba aikin sai ka ga bai kama da abin da Allah ya hana ba sannan kuma aikin nasu bai kama da abin da Allah ya ce ba san zuciya ne kawai ba gani to saboda haka ubangiji basu suna ta fama da wahalan nan wato gwargwadon zaman duniya ninki bi sai kuma ya ce maliku ya ce na'am kai musu magana ni ba zan musu magana ba yi musu magana ka ce musu ihsa'u fiha wa la tukallimuni nan inda kuke magana a kurkusa sama saman na wuta to ku yi ƙasa kuna wulakantattu daga nan kuma har iya abadar abada karin ƙara jin magana jama'a kuna ji fa yanzu dan Allah da mutum ya je lahira Allah ya gaya masa haka da mutum ya sha wahala a duniya ya bauta wa Allah ya je ya samu aljanna wanne yafi kaga aljanna ta fi saboda haka duk wata wahala ta duniya mai sauki ce mai sauki ce kun ga dai annabawa irin wahalar da suka sha akan addini raya addini wahala a kansa wato tsira ne kuma hanyar tsira ne to zamanin da aka faɗa haka bayan ƙadi raja'uhum wato ƙaunar cewa za a fidda su daga wuta kuma sai yanke sun tabbatar nan za su yi ta zama Allah ya kiyaye mana to amma an ce wannan wato yawanci waɗanda za a yi wannan azaba ba musulmi ba ne an ce waɗanda za a yi musu haka ɗin nan duk yawanci mushrikai ne eh mushrikai ne waɗanda suka bauta a gumaka har suka mutu ba su tuba ba amma an ce mutumin da yake yin sallah wato yana azumi yana zakana haji amma ahlul kaba'ir ne ba za a yi masa haka ba eh ko da za a sa shi a wuta to za a sa shi ne wani gwargwado a fidda shi eh ko shekaru ko watanni ko kwanaki ko sa'o'i amma a ce da wama a wuta har ya daina magana ba za a ba a son jin maganarsa mumini ba shi a ciki insha Allah ubangiji ya ce yana jin kunya wato bawansa ya rika sa goshi a ƙasa yana sallah yana cikin haka wato har a samu farin gashi ya fito masa yana musulmi har kuma Allah ya sa shi a wuta Allah ya ce yana jin kunyar wannan saboda haka wannan aya da muka kararanta yawancinta duk akan mushrikai ne ba akan mumine ba ne mumine kan suka musulmi sukan shiga wuta amma fa dan wani lokaci ne kaɗan sai a fidda su kuma ka gani to yanzu ubangiji zai magana akan waɗanda muka ce ɗin nan da ransu da jin daɗinsu dangane da yardar ubangiji ba komai ba ne waɗannan za ku ji yanda wato abin mamaki don Allah jama'a mutum ya bauta wa Allah ya ga ikon Allah zamanin da nace muku ina riyaba din nan shekara uku nan da nayi wallahi ina yin girki da kaina na ga muku nake girki ko da yaushe ina girki idan na tsora tukunya tuwo da ta miya idan zan ɗauko wani abu a ruwa yana tafasa wallahi hannu nake sa in samu abu ni ko ba sharifi bane wutar tana ta farfasa da ruwan sai in sa hannu sai in sai in ɗebo abin da nake so a ciki hannuna ko kaɗan ba zai kuma ciwo ba a wannan zamanin sai da Allah ya nuna min cewa wuta dai ta Allah ce zafin ma nasa ne sai ya sa mata sai ya ce kona mutum ta kona an nai mamaki cikin ƙarshen waɗannan shekarun akwai iyali na da na zo na faɗa mata na ce kin gani gashi abin nan kaza da kaza da kaza ta mamaki ta ce ko kana da maganin wuta ne ce ni ba da wani magani in dai mutum ya dogara da Allah yana bauta ba kowa a ransa sai Allah kaga zamanin ina da mata ina da yaya ina da komai amma wallahi ba kowa a guna sai Allah da matar da wannan shekarar da aka haifi wannan yaran da yake zaga wannan to shekaran shine karshen al'amura sai da suka shekara wata goma sha uku da shi da uwarsa a nan garin ban taɓa riya a arena da minti ɗaya zan zo garin nan dan su ba ruwana amma kuma ina tuna su na san kuma na wani amma wallahi san Allah ya hana ni ba ruwana da su haka aka yi ta yi dama da na sa da tukunya na tafasa shi tsunduma hannuna sai in ɗauko abin da zan ɗauko ba abin da zan ji a ciki ka gani duk wanda wato ya kasance tare da Allah Allah zai gwada masa abubuwan mamaki wanda ba waɗansu ma ba zai iya faɗa ba domin ya faɗa sai ya ce ƙarya yake ka gani saboda haka jama'a mu su Allah mu yarda da Allah mu bauta wa Allah sai ubangiji ya ce musu me إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين sai ubangiji ya ce a ku yi ta zama a wutar man ina ruwana a lokacin da kuka rayu a duniya yadda al'amarin ya kasance fariqun kana wato wasu jama'u sun kasance min ibadi cikin bayina al-muhumul muhajiruna sune waɗanda kuka kora daga maka kaji ba kaji wannan du azabar ranga ɗayan nan da ake wato kafiran maka ake magana akai mushrikai ake wa ita wato shekara dubu biyu din nan na ninkin duniya ba za a ƙara magana da su ba mushrikai ne sai Allah ya ce ga dalilin da isa innahu kana fariqun min ibadi akwai jama'u sun kasance daga cikin bayina waɗanda kuka kore su daga maka ko kuma daga garinku ko daga unguwarku ko wani gari ne dai mutum aka dame shi ya bar garin sai ubangiji ya gaya waɗanda suka yi masa dalilin barin garin ya ce bayina waɗanda suka yarda da ni suke bauta mun kuka fidda su daga garin ya kuluna in sun taru suna ambato na wato suna cewa rabbana ya ubangiji mu amanna mun ba da gaskiya da kai da littafinka mun ba da gaskiya da manzanka da shari'anka ubangiji fa gafir lana Allah kai muna gafarar laifukan mu warhamna Allah ka ji kanmu wa anta khairur rahimina Allah kai ne fifitaccen masu jin kan masu jin kai Allah kai mana gafara Allah ka ji kanmu to idan kun ji su suna faɗa suna ta addu'a suna ta karatu alkurani suna ta komai sai ku ce ba su da hankali fatakatuhum sukhriyan فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون fatakatuhum sukhriyan sai kuka rike su ababan yi wa ba'a sai a yi musu ba'a wai sun ce wannan alqur'anin mun ubangiji ne ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam an kuma manzo Allah ne yake yi sai a ce tatsuniya ne na mutanen da ko kuma kage kage ne na wayo irin nasa fatakhatumu Allah ya ce kuka rike su kuriyan ababan ba'a wato ku ne musu ba'a da su da mataimakansu kamar irin su Bilal wasu haibu Bilal wato Bilal Habashi da Suhaibun Rumi da Ammar bin Yasir da kuma Salman al-Farisi da Habbab bin al-Arrat duk waɗannan wato waɗanda kuke azabtawa ne kuma ku ne musu ba akan su musulunta hatta an saukum zikiri har ma wannan ba'ar ya mantar da ku ku rika ambato na ku rika bauta mun ku rika biyayya gare ni kamar yadda suke yi fataraktumuhu kuka bar ambato na ba ruwanku da alqur'ani ba za ku fara yanzu haka zancen da muke abin tausayi yanzu wani musulmi yana nan namiji namiji ne baligi ne watakila ma ya shekara arba'in akwai alkur'ani a gidansa ya iya karanta in ya ɗauka zai karanta